الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما بعد فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا غالبا لا يهضم وحسنا حسينا لا يهدم ولا يظلم وهو والنسر أخوان شقيقان رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسهم داج عود لا نتفرق فالصبر مع الصبر فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع الأسر وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم كتابه أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب وأكبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين فقال واصبروا إن الله مع الصابرين فذهب الصابرون بهذه المئية بخير الدنيا والآخرة وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرا مؤكدا باليمين فقال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد كيد العدو ولو كان ذا تسليط فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وأخبر عن نبيه يوسف الصديق عليه السلام أن صبره وتقواه والسلام إلى محل الإز والتمكين فقال إنه من يتك ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فأقل ذلك عنه المؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين فقال والله يحب الصابرين ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحسدون فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ووصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يهذى به إلا الصابرون فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإرادة عن الدنيا وزينتها لا يلقاها إلا أولو الصبر المؤمنون وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وأخبر أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan cikin garin katsina a kofar kaura a wannan yammaci na talata da laraba yau muna sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan tara miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi kuma a jerin darussan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine majalisi na 334 muna cikin mukaddimar wannan littafi wato shimfiɗa da gabatarwar da malam yayi ma wannan littafi yana cewa amma ba'du fa inna Allah subhanahu ja'ala as-sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzam wa hisnan hasinan la yuhdam wa la yuthlam fa huwa wan nasru akhawani shaqiqani bala ya ce amma ba'at bayan duk abin da ya gabata na yabo da kirari ga Allah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa amma ba'du bayan wannan fa inna Allah subhanahu ja'ala sabra lalle Allah subhanahu wata'ala ya sanya hakuri jawadan la yakbu ya zama ingarman doki ne wanda baya tuntube wasariman la yambu kuma takobi ne ga yawo jini na wuce la yambu wanda baya dasashewa wa jundan ghaliban la yuhzam kuma soja ne mayaki wanda yake yin rinjaye kuma ba a karya shi wa hisnan hasinan la yuhdam kuma Allah ya sanya shi ya zanto wata ganuwa ce ƙarfa wadda la yuhdam ba a rusa ta ko ba mai iya rusa ta wala yuthlam ba a iya fasa ta ba a iya tsaga ta fa huwa wan nasru akhawani shaqiqani da haƙuri da nasara ‘yan uwan juna ne shaƙiƙai radiya aini banin sadiya ummin’ wanda suka sha nono ɗaya ta ƙasama bi ashama dajin audu lana tafarraku suka yi rantsuwa a junansu cikin dare duhun dare cewa har abada ba za su rabu ba fannasru ma'a sabri nasara tana tare da haƙuri walfaraju ma'al karbi yayewar damuwa ko damuwa tana da tana tare da yayewa wal yusru ma'al usri sauki yana tare da tsanani wa huwa ansaru li sahibihi min ar-rijali hakuri ya fi taimakawa wanda yake da shi fiye da dandazan mazaje bila uddatin wala adat yana taimakawa mai shi ba tare da makamai ba ba kuma tare da adadin mazaje ba wa mahalluhu min az-zafari ka mahallin ra'si min al-jasad matsayinsa matsayinsa a wajen samun nasara matsayinsa a wajen samun nasara kamar matsayin kai ne a jikin gangan jiki kamar yadda muka sani wannan littafi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ibn al-qayyim zai yi magana akan waɗannan abubuwa guda biyu haƙuri da kuma godiya haƙuri da kuma godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka ke buɗe wannan muƙaddima da magana akan haƙuri tunda shine farkon abin da zai tattauna a kansa sannan in ya gama ya zo magana akan akan godiya to shine yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya godiya da irin wannan matsayin da ya lissafa wato kamar ingarman doki ne wanda baya tuntube ya fadi ma'ana duk wanda Allah ya bashi hakuri to hakurinsa ba zai zube a banza ba ba zai taba tafiya a banza ba to inda bahaushe ke cewa mai hakuri yakan dafa dutse har ya sha romansa ma'ana yakan dafa shi yayi tubus yayi laushi har ya sha romansa ma'ana abin da yake ake so a bayyana anan shine duk wanda zai yi haƙuri to aƙibar haƙuri ƙarshen al'amarin haƙuri mai amfani ne sa jawadan la yakbu ce in garman doki ne wanda baya tuntube sannan wasariman la yambu takobi ne mai kaifi wanda baya dadishewa kaifinsa ya tafi da haka da zarar duk inda aka ɗora shi to sai ya yi alama duk inda ya taba to sai ya nuna tasiri don haka hakuri babu inda za a sa shi kuma ba a ga nasara ba ba a ga ci gaba ba ba a samu abin da ake bukata ba yace wajundan galiban hakuri mayaki ne wanda yake kuma mai jinjaye ba wanda ake rinjaya ba ma'ana duk sanda mutum ya runguma hakuri to shine zai yi rinjaye akan duk abin da ya tilkaka ya sa a gaba babu abin da zai iya kariya lagon mai haƙuri wa hisnan hasinan sanan ganuwa ce ganuwa ce wacce ke ƙarfa wacce ta tsaya da kare dukkan wato da kare wanda yake cikinta daga dukkan makiya duk sanda makiya suka tilkako mutum to yakan so ya shiga inda zai samu kariya ta yadda ba za su kai gare shi ba to duk wani abu da ya jirka ko mutum inda ya sa haƙuri a ciki to haƙuri zai ba shi kariya daga abin da zai cutar da shi la yuhdam wa la yuslam ba a iya rusa wannan ganuwa ba a kuma iya huda wannan ganuwa saboda ƙarfinta to haka haƙuri yake fa huwa wan nasru akhawani shaqiqani da haƙuri da nasara malaci ‘yan uwan juna ne shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya tare suke ko da yaushe suna rungume da juna ba sa rabuwa inda duk aka samu haƙuri to za a samu nasara duk da kaga nasara to akwai haƙuri tare da ita ba a samun nasara babu haƙuri ba a samun haƙuri kuma a rasa nasara sai ka waɗannan baiti guda daga cikin baitutukan al'asha ɗaya daga cikin mawaƙa na larabawa tun zamanin jahiliya wanda ya yi suna a zamaninsa duk mutumin da ya yaba to mutumin nan yakan samu wata ɗaukaka ta musamman ina ga lokacin da muka yi karatun adda'u wadda wa ibn al-qayyim ya kawo wannan baitin a cikin littafin kuma mun yi bayani a wannan lokaci mai tsawo a lokacin shi al'asha ya je ziyara sai ya nemi masauki sai wani da ake kira al-muhallaq ibn jusham al-kilabi sai ba shi masauki ya karrama shi ya masa yanka ya masa gashi ya ba shi nono ya sha ya samu tarba da karba ta karamci bayan ya gama cin abin da ya ci na abinci ya huta sai yake tambayar mai masaukinsa yanayin da yake ciki sai ke koka masa irin rayuwa da yake ciki ta wahala gashi Allah ya bashi ƴaƴa mata kun san a wancan lokacin jahiliya da wanda aka bawa ƴaƴa mata je yake yana rayuwa cikin wulakanci ne ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab saboda haka yana koka masa ga talauci kuma gashi ƴaƴansa duk mata ne ba wanda za su taimaka masa ba wajen neman abin da zai taimaka wa rayuwarsa to yayin da shi wannan al'asha ya fita sai ya tafi kasuwar ukaz ɗaya daga cikin manyan kasuwanni da larabawa suke tattaruwa domin a ci wannan kasuwa manyan mawaka manyan masu harshen hudu ba sukan zo wannan wuri kowa ya baje kolin fasahar da Allah ya bashi ga wani lokaci sai ya tsaya a cikin wannan kasuwa ya yi tarero wasu baitoci a riktu wa ma hada suhadul mu'arriku wa ma biya min arakin wa ma biya ma'ashaku mutane suna sassauraren su ji mai zai ce tun da farko za su yi wata doguwar mukaddima cikin wakar kafin a kai ga babban jigo na ita shi waƙen da za a tsake yi sai kawai suka jera cewa nafar zamma an alil muhallaki jafnatun ka jabiyati sihil iraqi tuhfaqu tara alqawma fiha shari'in wa bainahum ma alqawmi naslun ma alqawmi wildanun min an-nasl dardaqu to sai shiga magana akan shi wannan muhallak ya shiga yabansa ce la'amri لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى النار إلى ضوء نار في اليفاء تحرق يشب تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحى مداج عوض لا نتفرق ترى الجود في وجه ترى الجود يجري في و... يترى الجود يجري فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونقه yana gama waka nan da nan mutane aka yi ta cincirindo ana ta tafiya ana taima shi wannan muhallak wato murna ana ta taya shi murna banyan mutane daga ko'ina saboda yadda ya samu yabo daga wani babban mawaƙi har ma ta zanto manyan attajirai manyan masu abu suka rika zuwa neman 'ya'yansa aure inda nan ya aure da 'ya'yansa inda ya zama to haka tasirin mawaƙi yake a cikin al'umma to shine yake cikin yaban da yake masa yake yabansa da irin yadda yake dafa abinci mai yawa daga mutane an yi cincirundo an taru maza da mata da yara don a ci wannan abincin gidan nasa da yake rabawa don karamci wanda duk abin mawaƙi ya kan faɗa abin da ba haka yake ba wanda talaka ne ba da komai yan dabbarsa guda ɗaya yanka masa ya cinye rai yake cewa amma yana maganar cewa gashi ne da kaɓakin tukunyarsa kai ka ce wani tafki ne na ruwa na iraki wanda ruwa yake ta zuwa baya yankewa ga mutane da yaransu sun tattaru suna ta ci an hura wuta saboda a kirawo baki daga sun zara ana hura wuta a guri alamar cewa ana yi wa baki sallama ana musu ta yi yushabbo filima kururai ne ya tsaliya ne ha ga wasu dawar suke jin sanyi su biyu suna jin wannan wutan yana nufin da shi almuhallak da kuma kyautarsa ya mai da kyautar ita ma kama wani mutum ne wanda ya zama abokin shi muhallak yushabbu li maqrurayn yastaliyani hawa ba ta'ala an-nari nada wal muhallaq da shi nada ita kyautar da sakin hannu da muhallak suka suka kwana a gindin wuta suna jin wuta radiya'i libanin sadiya ummi suna shan nonon uwa daya wato suka zama shakikai ne sun yi rantsuwa a junansu cikin dare cewa ba za su taba rabuwa ba wato da muhallak da kyauta da karamci ba su rabu ba to shine ibnul qayyim kan kawo wannan baitin da ya nuna wasu abubuwa guda biyu sun hade sun zama abu guda daya to yana cewa an-nasru as-sabr wan-nasru akhawani shaqiqani da hakuri da nasara yan uwan juna ne waɗanda suke shaƙiƙai radiyai libanin sadiya ummin sun sha nonon uwa ɗaya wanda suka yi rantsuwa cikin dare cewa audu lan na tafarraku har abada ba za mu rabu ba fannasru ma'as sabr haƙuri abinda nasara tana tare da haƙuri wal faraj ma'al karb yayewa ko bakin ciki yana tare da yayewa wal yusr ma'al usr tsanani yana tare da sauki wannan wani bangare ne na hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi mashhuri wanda da cikin al-arba'un an-nawawiyya hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa abba Abdullahi dan Abbas dan baffansa yake masa wasiya lokacin yana yaro karami yake cewa ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka to karshen sa yake cewa alamu anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-karba ma'a wa anna ma'a al-karb al-faraj wa anna ma'a al-usri yusra yake cewa ku sani nasara tara wato hakuri yana nasara tara tare da hakuri yana tare da nasara sai duk wata damuwa tare take da yayewa wato duk wani abin da ya dame ka to rayin da damuwar ta yi tsanani kake jin kamar babu wani sauki kuma gaba to kuma saukin yana gaba saukin yana gaba wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah shine wanda yake saukar da ruwa ma mako bayan mutane sun fitar da rai min ba'di ma qanatu bayan mutane sun fitar da rai wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyul hamid haka nan ubangiji yake cewa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun wa in kanu min qablu an yunzala alaihim min qablihi la mublisin idan ruwan saman nan ya samu wasu daga cikin bayansa sai kaga suna ta farin ciki suna murna wa in kanu min qabl kuma duk da cewa min qablu gabanin saukar ruwan suna cikin waɗanda suka ɗeba ƙauna wato sun ɗeba ƙauna za su samu ruwan sama sai kuma lokaci guda Allah ka ruwan sama sai kaga kowa yana ta murna sauraka idza daqat furijat duk sanda abu yayi tsanani yayi tsanani to sauki sauki zai zo zai zo bayan sa Abin da yake bukata shine hakuri da aka yi hakuri to za a ga za a ga sauki hatta idza stayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna wa najjiya man nasha har sai lokacin da manzanni suka fitar da tsammani su kuma kafirai suka zatan cewa ƙarya ma ake gaya musu cewa azabar Allah za ta same su idan ba su yi imani ba su manzanni sun fitar da da rai cewa mutanen nan za su yi imani su kuma kafirai sun fara zaton cewa to daman ƙarya ake faɗa musu ba gaskiya ba sai nasarar Allah ta zo sauraka sai lokacin da abubuwa suka cakuɗe suka suka suka tsananta to kuma daga daga nan sai kuma kaga nasarar Allah ta biyo baya sai ga an samu an samu sauki sai Allah zulzilo حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب aka girgiza su har ya zanto manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa yaushe nasarar Allah take za ta zo yaushe nasarar Allah za ta zo ala inna nasarallahi qarib ku saurara nasarar Allah tana kusa saboda haka duk abin da ya tsananta to a jira akwai sauki yana tafi wal yusra ma al usr hakanan sauki yana tare da tsanani duk inda sanda abu ya tsananta to shi kuma sauki yana yana tafi a bayansa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki lalle tare da wannan tsananin akwai akwai wani saukin sauƙi biyu tare da tsanani ɗaya ta yaya tsanani ɗaya zai rinjaye sauƙi biyu ba zai yiwu ba sai ya ja'alullah ba'da usrin yusra da sannu Allah subhanahu wata'ala zai sanya sauƙi bayan tsanani abinda ake bukata bawa ya fawwada al'amarinsa ga Allah subhanahu wata'ala ya gyara zuciyarsa ya nufi ubangiji kada ya zaci cewa ƙarshen ta kenan annabi yaqub bayan shekaru da aka ɗauka ba tare da ya ga annabi yusuf ba ya bace an ce masa ma kerkeci ya cinye shi amma bai fitar da tsammani ba ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah ila alqawmil kafirun ce ya'yana ku tafi ku binciko yusuf da dan uwansa kada ku fidda tsammani daga rahamar Allah babu mai kira tsammani daga rahamar Allah sai kafirai sauraka har kullum ana son mutum ya rika jin cewa komai tsanani to a jira sauki yana tafi to shine yace wa huwa ansaru li sahibihi min ar-rijal wato hakuri yafi bawa mai shi nasara fiye da dandazan mazaje waɗanda za su kasance tare da shi don taimaka masa in yana tare da hakuri zai samu nasarar da ba zai same ta ba don yana tare da mazaje mayaka bila uddatin wala adat zai samu nasara ko da ba shi da makamai da zai tunkari abokan gabansa da su ko da ba shi da adadin mazajen da za su iya tunkari abokansu matuƙar yana da haƙuri mu ga lokacin da talut ya fita da mutanensa da rundunarsa domin ya tunkari jaluta da yaƙi jaluta ɗin nan ƙwararren mayaƙi ne da ake tsoronsa ko'ina ya jagorance yaƙe-yaƙe kuma ya yi nasara sannan kuma yana tare da lunduna mai yawan gaske waɗanda suke ɗauke da muggan makamai lokaci guda banu isra'ila suka fito don tunkararsa domin kare kansu kafin a fita a kai fagen daga fagen fama aka ce sai an yi jarabawa an tace wasu waɗanda za su fita aka yi jarabawa inna allaha mubtalikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'am fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhum suka zo aka jarraba su da wata ƙorama ta ruwa ceto Allah zai jarrabe ku da wannan ƙorama wanda duk ya sha daga wannan ƙoramar to ba ni ba shi ba na ya fita daga wannan tafiya ba za mu tafi da shi ba wanda kuma bai sha ba sai ɗan kamfata ɗaya iba daga da hannunsa ya sha dan ya kashe ishi ko kuma ya jiƙa maƙoshinsa to wannan muna tare da shi fasharibu minhu illa qalilan minhum sai duka suka sha wannan korama sai ɗan kadan sun zai basu sha ba saboda haka wannan ɗan kadan din su ne zai tafi da su yakin kuma zai tankari wasu masu yawa falamma jawaza huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين saboda haka da aka suka ƙetare wannan ƙorama suna zuwa suka yi ido biyu da rundunar jaluta sai kuma jikin wasu ya wato yayi sanyi sai suka fara samun karaya ganin yawan rundunar da za su tunkara ga su sun fito daman can yawansu adadinsu bai kaka karaya karya ba aka kuma yin wani rairaye aka kuma watsar da wasu sai 'yan kaɗan illa kalilan wannan 'yan kaɗan ɗinsu kuma suna zuwa suka tinkari rundunar jalut to shine suka fara karaya suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi a yau ba za mu iya tinkara jaluta da rundunarsa ba ba za mu iya ba sai waɗanda suka tabbatar cewa su masu haɗuwa da ubangijinsu ne على الذين يظنون أنهم ملاق كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله sau tari runduna ‘yar kaɗan tarin jayi runduna mai yawa da izinin Allah kuma Allah yana tare da da masu haku balamma barazu li jaluta wa junude qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin fahazamuhum bi idhnillah saboda haka ubangiji subhanahu wataala yakan bawa mai haƙuri nasara ko da ba ya da yawa ba su da yawa ko da ba su da isasshen makami shine nan yake cewa fa huwa ansaru li sahibihi min ar-rijali bila uddatin wala adad wa mahalluhu min adh-dhafar ka mahalli ar-ra's min al-jasad matsayinsa a wajen samun nasara matsayin haƙuri wajen cin nasara kamar matsayin kai ne a tare da gangar jiki ma'ana gangar jiki ba komai bace idan babu kai kan nan shi ne shi ne ke tare da gangar jiki ke rike da ita in aka ce an filla kai shi kenan to haka nasara haka haƙuri ke tare da nasara in aka ce babu haƙuri to babu nasara ce wala qadda min alwafiy as-sadiq li ahlihi fi muhkam kitabihi annahu yuwaffihim yuwaffihim ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wataala mai cika alkawari mai gaskiya ya lamunce wa masu haƙuri a cikin littafinsa mai cike da hikima cewa zai cika musu wato masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba inda ma yiwuwa fassabiru da ajirahun bi gairi hisab Allah yana cika wa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba ba wanda zai iya ce maka ga adadin abin da Allah zai ba su na lada to wanda ya yi wannan alkawarin shi ne mai gaskiya kuma mai cika alkawari shi ne Allah saboda haka wannan alkawarin da yau masu haƙuri kenan wa akhbara annahum ma'ahu bi hidayatihi wa nasrihi al-aziz wa fathihi al-mubin Allah ya bada labarin cewa yana tare da masu haƙuri yana akwai ma'iyar ubangiji tare da masu haƙuri wacce ma'iya ce ma'iya ta shiriya ma'iya ta nasara gagaruma ma'iya ta samun fatahi mabayyani Allah yana tare da dukkan halittunsa da iliminsa da ikonsa amma yana tare da wasu daga cikin bayansa da taimakonsa da nasararsa ba kowa yake samun wannan ba sai bayansa wanda suke na musamman to shine Allah ya ce wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ku yi hakuri lalle Allah yana tare da masu hakuri Allah ya umarci mu'minai da su yi hakuri la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ce ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah da manzansa fala tanaza'u kada ku dinga jayayya da rigima a tsakaninku fatafshalu sai ku samu karaya shi kenan sai tafiyar taku ta watsi wata zahaba rihukum duk wani kwarjininku ya tafi a daina tsoronku a daina shayinku wasbiru ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri wannan tare da masu haƙuri wannan tarayya ita ce tarayya ta nasara ita ce tarayya ta shiriya ita ce tarayya ta fatahi da ubangiji zai ba wa masu haƙuri kuma alkawari ne na wanda baya saba alkawari fa zahaba as-sabiruna bi hadhihi al-ma'iyyati bi khairi ad-dunya wal akhirah wanda suka yi hakuri suka samu wannan tarayya ta ubangiji sun tafi da alkhairin duniya da lahira wa fazu biha bi ni'amihi al-batinati wadh-dhahira kuma sun rabauta da wannan tarayya da ni'ima ta baɗini da kuma ta zahiri ta ɓoye da kuma ta sarari wa ja'ala subhanahu al-imamata fi ad-din manutatan bis-sabr wal-yaqin Allah ya sanya shugabanci samun shugabanci a addini yana tattare da haƙuri da kuma yaqini sakankancewa fa qala ta'ala Allah ce wa bi qawlihi tadal muhtadun da maganar sane masu shiriya suka shiryu وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون muka sanya shugabanni daga cikinsu masu shiryuwa da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka zanto masu sakankancewa da ayoyinmu Allah subhanahu wataala yakan zaɓi wasu daga cikin bayansa ya ba su shugabanci shugabanci na addini shugabanci na jagoranci zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wata'ala amma abubuwa biyu su ne sababin ubangiji ya musu wannan zabi abubuwa biyu da ya ba su suka sifantu da waɗannan abubuwa guda biyu su suka sa ubangiji ya musu wannan zabi suka zan shugabanni na addini suka zama jagorori na addini abu na farko shine haƙuri haƙuri bisabri tudfa'u ash-shahawat da haƙuri ne dukkan wani abu na sha'awa-sha'awai na duniya sha'awa ta zuciya ake samun kariya da haƙuri ake samun kariya daga wannan duwar abin da zai jawo a kaucewa umarnin Allah saboda ana sha'awarsa to haƙuri shi yake sawa a yi maganin wannan ko a samu kariya daga faɗawa cikin wannan bisabri tudfa'u shahawat saboda haka wanda zai samu shugabanci a addini shine wanda Allah subhanahu wataala ya bashi hakuri hakurin da zai hana shi aukawa cikin abinda san zuciyarsa take gaya masa ko cikin abinda yake gani na sha'awa ba zai yadda wani kalekalen duniya ya rude shi ba har ya je ya fada cikin abinda zai zubar masa da kimarsa hakurinsa zai hana shi fadawa cikin wannan saboda haƙuri da shi ne ake samun dukkan wani ilimi ilimi kuma da shi ne ake gane shirya da ita ce kuma ake aiki da ita a samu ɗaukaka idan babu haƙuri ba za a samu ilimi ba idan babu ilimi shirya ba za ta samu ba idan babu shirya shirya daga Allah to babu ta yadda za a samu kuma ɗaukaka a cikin abin da ake nema saboda ka shugabanci a addini yana buƙatar haƙuri sannan kuma bil yaqin ana buƙatar yaqini sakankan cewa da yarda da tsayawa da jajircewa akan abin da mutum ya sani na gaskiya ya rike wannan gamgam kada yayi rawa kada ya raurawa kada wata baba ko shakka ta sami ta sami zuciyarsa wa bil yaqin tudfa'u shubuhat bis sabr tudfa'u shahawat wa bil yaqin tudfa'u shubuhat duk wata shubuha da za a kawo masa ko za ta sa imanin sa ya rauni to yana da yaqinin zai yi tinkarar wannan shubuhar kuma ya ragargaza ta shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya ma dukkan wasu shugabanni na addini da suka yi nasara ya ba su waɗannan abubuwa guda biyu ya ba su haƙuri wanda da wannan haƙurin suka samu juriya ta su karanta su karantar su kuma kare kansu daga fadawa cikin san zuciya ko kuma wani ƙyale-ƙyale na duniya ya ja su su kasa haƙuri su fada cikinsa da wannan haƙurin suka samu wannan kariya sannan da yaƙinin da suke da shi da cewa abin da suke kai na gaskiya wanda suka karanta daga maganar Allah da manzansa wannan yaƙinin da suke da shi shi yasa suka tsaya suka tinkari dukkan wata guguwa ta shubha bata sa zukatansu sun raurawa ba bata sa musu shakka ko ta ba ba a ransu ba lokacin da Imam Ahmad ibn Hanbal aka shigo da batun khalqul Qur'an wata aƙida mummuna da za ta lalata wa mutane addininsu ta lalata musu aƙidarsu ta lalata musu tauhidinsu imamu ahmad da wasu daga cikin malamai a wannan lokacin suka jajirce suka yi haƙuri suka tsaya suka tunkari wannan shubha duk da cewa masu ba ma wannan ƙaryar ɗaurin gindi su ne hukuma a lokacin gwamnati ce a lokacin gwamnatin al-ma'mun wanda mu'tazilawa wasu karkatattun wata karkatacciyar kungiya suka yi ma ma'mun wannan suka sa masa wannan tunanin wannan mummunar aqida akwai wani alkali Thumamah ibn Ashras wani alkali ne wanda ba ya da ma ba ya da ma ba ya da ma kyawawan dabi'u yana da karancin addini amma kuma ya rungumi wani aƙida ta mu'tazilanci ta mu'tazila wanda ya cusawa shi wannan basaraki na zamanin wannan wannan aqida har yake ganin cewa ya kamata duk malamai a sa su su yarda da wannan aqidar saboda haka aka jarra aka aka shiga jarraba malamai Imam Ahmad da wani malami da ake kira Muhammad ibn Nuh yace yana son a kawo masa su aka daure su lokacin yana tarqus ya fita jihadi can tarqus shi al-ma'mun yace a kai masa su a hanya shi Muhammad ibn Nuh ya rasu shi ma wancan shugaba ya rasu aka nada wani a lokacin al-mu'tasim billah ya dora akan inda shugaban da ya gabata ya tsaya yasa aka kawo Imam Ahmad da shi da sauran malamai aka ta wahalar da su wasu suka tafi akan ka'idar illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman suka ansa masa abin da yake so su faɗa wasu suka ce ba za su ansa ba daga ciki akwai imamu ahmad ya sha wahala kwarai da gaske a fito da shi a yi masa bulala a wulaƙanta shi a tozarta shi a koma da shi a ɗaure shi haka har zamanin wannan sarki malmutasim ya ƙare yana cikin wannan wahala ya kafe an yi an yi an yi an yi ya ƙi yadda ya runguma wani aƙida saboda yana rungumar wannan aƙidar mutane su ma za su bi wannan hanyar cito gare ya rasa ransa ya tsare wa mutane aƙidarsu gare ya rasa ransa haka wannan zamanin almotasin billah ya tafi wani ya zo ya karɓi ragamar sarauta alwasiku billah shi ma ya ɗora akan na bayansa aka ci gaba da gallaza wa imam ahmad to haka haka haka har allah ya kawo wani almutawakkil billah wanda shine ya dawo wa da imam ahmad martabarsa ya kwace shi daga hannun waɗannan azzalimai Imam Ahmad ya dage ya kiyarda ya miƙa wuya ya kiyarda ya bi wannan abin da suke kiran sakare shi shi yasa ya samu wannan matsayi da ake kiransa Imam Ahlus Sunna saboda wannan tsayawar da ya dage bai yarda cewa ya bi abin da zukatansu abinda suke so ya faɗa ko ya ƙudurce ba ko da da fatar baki ya faɗa zuciyarsa tana da tsada imani ya ce ba zai faɗa ba to kaga wannan shine bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din da wannan hakuri da kuma yaqinin da yake da shi akan aqidarsa ingantacciya akan gaskiyar da yake kai da wannan ya samu shugabanci cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina muka sanya su shugabanni wanda suke shiryuwa da umarninmu mana suke aiki da wahayi suke aiki da littafin Allah suke aiki da umarnin Allah lamma sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun suka zanto masu yaqini da ayoyin za mu tsaya anan bayan kiran sallah za mu ci gaba السلام عليكم ورحمة الله